الحميد الواسع المجيد المطلي على خفايا الأمور وأسرار العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المقتفى ونبيه المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون لقد علمنا القرآن الأخلاق وربانا عليها وإن الناس لو تمسكوا بها لما رأيت فسادا ولا خصاما ولا شجارا بينهم لكن للأسف الشديد قد شاع بين كثير من المسلمين اليوم داء عظيم مهلك فتاك الذي يذهب المروءة ويحدث البغضاء والشهناء والعداوة بين مجتمع المسلمين ألا وهو داء الغيبة فالغيبة عباد الله هي ذكر الإنسان الغائب بما يكره أن يذكر فيه سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو ثوبه أو مشيه وحركته وبشاشته وعبوسه وطلاقته وغير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزته أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك عباد الله لقد جاء تعريف الغيبة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله لأصحابه أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إخوة الإيمان لقد صور الله الإنسان الذي يغتاب إخوانه المسلمين بأشبع صورة مثله بمن يأكل لحم أخيه ميتا وكفى به قبحا أن يجلس الإنسان على جيفة أخيه يقطع من لحمه ويأكله قال جل شأنه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اعلموا أن الغيبة من الكبائر الذنوب وها هي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تحضرنا وتخوفنا, وتخوفنا عن الغيبة ومنها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يطيح في بيته أخرجه أبو داود وثبت في سنن أبي داود والترمذي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت وقال النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو عظمها وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ وهكذا روى أبو, روى أبو داود حديثا أن عنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أيها الإخوة الأفاضل وكما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا وإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك فإن لم يفعل عصى الله وهو حينئذ داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وهذا إبراهيم ابن أدهم رحمه الله دعي إلى وليمة فحضر الوليمة فذكروا رجلا لم يأتهم فقالوا إنه ثقيل فقال إبراهيم أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعا يغتاب الناس فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام وأنشد الشاعر وسمعك صنعا سماء القبيح كصون اللسان عن النطق به فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه عباد الله لما علم سلفنا الصالح حرمة الغيبة وأدركوا خطرها على المجتمعات وخطورتها على المغتاب في يوم العرض على الله تعالى أمسكوا ألسنتهم على التكلم في عرض أحد أو طعنه أو شتمه وأن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له إنك تغتابني فقال ما بلغ قدرك أن أحكمك في حسناتي وقال ابن المبارك رحمه الله لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي وقال عبد الملك ابن مروان رحمه الله لرجل أراد أن يسره شيئا قال له لا تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك ولا تكذبني فأنا لا أعفو عن كذوب ولا تغتب عندي أحدا فلست أسبأ إلى مغتاب فقال الرجل هل تأذن لي في الخروج فقال الخليفة إن شئت فاخرج عباد الله كما بينا تحريم الغيبة فاعلموا أن الغيبة ليست مضمومة على الإطلاق دائما فلقد أجاز أهل العلم الغيبة في بعض الأحيان وذلك في الأسباب الآتية أولا التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي ويقول ظلمني فلان ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب ثالثا الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجتي فعلت معي كذا رابعا الاستشار في مصاهرة أو مشاركة أو معاملة خامسا التعريف فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول والأبطش وغيرهم سادسا أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ونحوه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu albarka hutubar mu ta yau za ta tattauna ne game da wani al'amari ko wata cuta mai haɗari a cikin zamantakewar mutane wanda wannan cuta takan haifar da matsaltsalu masu yawa a tsakanin mu'amalar ɗaiɗaikun mutane da kuma mujtama na mutane gaba ɗaya wannan cuta cuta ce da ta shiga cikin mu ta yi katutu ta mamaye kusan kowanne ɗaya daga cikinmu sai wanda allah maɗaukakin sarki ya ga dama yaro bai tsira ba babba bai tsira ba mace ba ta tsira ba namiji ma bai tsira ba manyan mutane ba su tsira ba ƙanana ma ba su tsira ba masu mulki ba su tsira ba waɗanda ake mulka ba su tsira ba malamai ba su tsira ba waɗanda ba malamai ba su ma ba su tsira ba abu ne da ya mamaye kusan dukkanin ɗaiɗaikun mutane gaba ɗaya sai dai fatan allah maɗaukin sarki ya ba mu lafiya da gare ta ‘yan uwa wannan cuta ba ta cuta ba ce face cutar giba in aka ce giba shine abin da bahaushe ya fi sani da cin naman mutum abin da ake nufi giba shine ka je ka yi maganar wani a lokacin da baya nan irin maganar da idan ya ji ba zai ji daɗi a kanta ba ko da ku abin da ka faɗa a kansa gaske ne wannan matsala ta giba 'yan uwa ta zamto ruwan dare kusan duk inda ka zauna matuƙar mutanen da suke tattaunawa sun fi mutum biyu uku ko sama da haka da wahala a zama minti uku ko minti hudu a tashi ba a tattauna maganar wani a wajen ba wannan abu ne da yake mai wahala kwarai da gaske wannan abu ya mamaye kusan ko ina babu ɗaliban ilimi babu wanda ba ɗaliban ilimi ba ba manyan mutane masu kuɗi da masu sarauta da masu mulki babu wanda ba su ba kusan duk inda ka shiga abin haka yake yan uwa wannan al'amari wannan ɗabi'a ɗabi'a ce mai haɗari ƙwarai da gaske a cikin addininmu ɗabi'a ce mai haɗari ƙwarai da gaske a cikin mu'amalanmu ɗabi'a ce mai haɗari ƙwarai da gaske a cikin zamantakewa mu da kullum tana jawo matsala da rabuwar kai da gaba da ƙiyayya da duk abin da yake faruwa na rashin jituwa wannan ɗabi'a tana jawowa ɗan uwa wani malami wani littafi ya rubuta ta 'yan risala ce ƙarama ya rubuta ya sa mata suna fakihatul majalis ma'ana wai kayan marmari da ake kawowa a majalisi a zauna a ci abin da yake sunana maka shine duk majalisin da aka zauna za a tattauna wata magana ko ta hira ko abin da ya kama da haka to da wahala a tashi ba a tattauna magana wani a wajen ba shi sa sai rubuta wancan littafin yadda ka san ina aka zauna a majalisi za a so lemo ko ayaba ko wani abin kayan marmari ana ci ana hira ana tabawa to haka aka mai da cin naman mutane a majalisinmu na yau da kullum shi sa ya ja hankali ya yi faɗakarwa ya yi tsoratarwa a cikin wancan littafi nasa domin mu guji wancan ɗabi'ar ‘yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisinsa mai albarka wanda imamu turmuzi ya rawaito da imamu nisa'i da imamu abu dawuda hadisin abu huraira allah ƙara masa yarda ya yi mana ta'arifin me ake nufi da giba ya ce giba shine zikiruka a kaka bima ya karahu ka ambaci ɗan uwanka da abin da idan ya ji ba zai ji daɗi ba ko da da gaske ne sai sabai suka tambayi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa ya rasulullah idan abin da naje nake faɗa baya nan yana da wannan abin halinsa ne ɗabi'arsa ce ko akwai shi a jikinsa kawai hikaitowa nake labari nake bayarwa duk da haka na yi laifi ya rasulullah sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ba su labari cewa idan ka faɗa abin da yake da shi ko yake aikatawa to wannan shine ai abin da ake nufi da giba din amma idan ya kasance ka je ka faɗa abin da ba shi da shi ƙage kai masa kira kai masa ƙahar kai masa bai je bai gani ba ya ce to faƙadi ba hatta hu wannan a lokaci kai masa bauta ne kai masa buhutan wanda Allah madaukakin sarki ce subhanaka hadha buhutanun azim buhutan kuma wani babban al'amari ne wanda yahudawa su suke yin sa ba hali ne na musulmi ba to kai ka faɗi zancen mutum a lokacin da baya nan akan abin da bai je bai gani ba shi da shi wannan buhutani ne amma abin da yake yi shine kai masa giba dan da yawa daga cikin suna ɗauka cewa idan ka ce ya za a yi ka zo ka yi da mutum ka faɗa abin da yake a kansa sai ce to ƙarya ne masa ba haka bane ba shi da shi ba halinsa bane halinsa ne ɗabi'arsa ce yana da shi amma kai kuma kayi gulma ka ci naman sa Allah madaukakin sarki zai kama karanta tashin alkiyama ko da yana da shi din annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fayyace mana mai ake nufi da giba shi sa imam nawawi a cikin littafin al-azkar yake cewa abinda ake nufi da giba shine ka ambaci dan uwanka da abin da idan ya ji ka ambace shi da shi ba zai ji daɗi ba a bayan idansa sai ce sawa'un wannan abin da ka ambace shi da shi akan addininsa ne ko akan gangan jikin shi ka faɗi wani abu game da gangan jikin shi ka ce wani ya fiye tsayi ko ya fiye gajarta ko ya fiye katon kaza ko ya fiye karamin kaza ka gaya masa wani abu a jikinsa wanda idan ya ji ba zai ji daɗi ba ka yi munafincinsa ko da ku haka yake ko ka faɗa abin addininsa ka ce wani ai baya sallah akan lokaci wanda ba shi da addini ko da baya sallah akan lokacin kayi munafincin sai Allah ya kama ka akan wannan abin da kai ko ka faɗa abin gaba da abin da ya shafi ɗabi'unsa kamar ka ce wani ɗabi'arsa kaza ce kai wani yana da mummunan ɗabi'a wani yana da kaza bar shi haka ne ɗabi'arsa mummuna ce amma ka zo kayi gulmasa sai Allah ya kama ka na tashin alkiyama haka nan ƴan uwa ya ci gaba da cewa ko ya kasance abin akan iyalinsa ne ko ɗansa ko matarsa kai ko akan tufafinsa ne ka ce wani ai tufafin da yake sawa mara kyau ne kullum ba shi da aiki sai sa tufafi mara kyau ko kuma wani kullum ba shi da aiki sai sa tufafi mai kyau tufafin da yake sawa mai kyau ne ko mara kyau abin da ka zo ka faɗa a bayan idansa baya nan wannan ka ci namansa sai Allah maɗaukakin sarki ya tome ka imamun nauyi ya ci gaba da cewa ko ka faɗa abu game da tafiyarsa ko ka faɗa abu game da motsinsa ko ka ce wani ya fiye dariya ko ka ce ya fiye cin magani wani fuskar shanu gare shi ko da hakan yake baya dariyar cin maganin gare shi baya sakin fuska wannan ka ci namasa sai Allah madaukakin sarki ya tume ka dan uwa ya ci gaba da jerowa ya ce sawa'un wannan abin da ka faɗa game da shi din da bakinka ka farta ko kuma rubutawa kai idan ka faɗa da bakinka haka nan ka ci namansa haka idan rubutawa kai shi ma ka ci namansa kai ya ce ko ishara kai da ido ko da hannu ko da ka shi ma ka yi zinɗansa Allah madaukakin sarki sai ya kama ka ‘yan uwa wannan ɗabi'a ta giba ɗabi'a ce da malamai sun tabbatar tana cikin kaba'ir zunub manya-manya daga cikin zunubai wanda Allah maɗaukakin sarki baya gafarta wa mutum dole sai ya nemi barranta ya nemi yafiya daga wanda ya yi wa abin ‘yan uwa mu sani cewa addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya kwatanta yanayin cin naman mutane da wata mummunar kama wanda duk ɗan adam mutum musulmi ba zai so aka manta shi da ita ba shine ya kwatanta mutumin da yake cin naman mutum kamar mutumin da ɗan uwansa ya rasu ya zo ya samu ka yake yankan naman jikinsa ɗan yake sa a baki yake ci haka Allah maɗaukakin sarki ya kamanta shi duk mutumin da baya nan kake zancensa to daidai yake da ya mutu ka je kabarinsa ka tono shi ka rinka ɗaukar wuka kana yankan naman jikinsa kana sa a bakinka kana ci wannan duk wanda aka kwatanta shi da wannan zai ce wannan abu ne mara kyau Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu amma kuma matukar baka kiyaye bakinka ba to Allah ba zai kiyaye ka ba kuma Allah ba zai tsare ka ba dan da kai da wancan din baku da bambanci shi sa Allah madaukakin sarki ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da kada sashin ku yayi gibar sashi kada sashin ku ya ci naman sashi Allah madaukakin sarki ya ce ayuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku zai so ayya akula lahma akhihi ya ci naman ɗan uwansa maitan bayan ya mutu fakari hitumu Allah madaukakin sarki ce to a hirdin ku guji wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ba ce mai kyau haka Allah madaukakin sarki ji hankalin mu game da ita shi sa ƴan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisansa masu girma ya razanar da mu kwarai da gaske ya ja hankalinmu game da wannan ɗabi'a ta cin naman mutane daga cikin hadisan ga wasu kaɗan daga ciki akwai hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa hadisin da Abu Barzatul Aslam ya rawaito yake cewa ya ma'ashara man amana bi lisanihi ya ku taron wanda kuka yi imani da harsunanku walam yadkhul al-imanu fi qalbihi amma imanin bai shiga cikin zuciyarsa ba imanin yana nuna shi ne kawai a fata harshensa amma bai shiga cikin zuciyarsa ba saboda me aikinsa na yau da kullum baya nuna cewa yayi imanin da ya shiga cikin zuciyarsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la taghtabul muslimina ahir dinku ina kashe dinku kada ku sake ku ci nama yan uwanku musulmi kada ku yi gibar yan uwanku musulmi yace wala tattabi'u awratim kada ku rinka bibiyar al'aurarsu kada ka rinka bibiyar yan uwanka musulmi me wane yake ciki me ya samu wane wane ya fada a waje kaza wane ya fada kwata wane ya shigo gari wane ya saki matarsa wane ya kaza kada ya kasance wannan shine ɗabi'arka wasu daga cikin mu sun shagaltar da kansu game da bin al'auran mutane sun hana kansu aikata ayyukan alkhairi abin da suke jira kawai shine mai wane ya aikata mai wane yake ciki wane daga waje kaza ya matsa kaza wane daga waje kaza ya dawo baya a gidan su wane mai aiki akwai wanda an ka same shi duk abin da yake faruwa a unguwa wallahi ya sani yana zaune duk abin da yake faruwa ya sani a cikin gida kai kana dan cikin gida ma wani abu baka sani ba amma shi in ka zo ka same shi zai baka labari me amfani wannan yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada mutum ya kasance haka mai bin al'auran mutane yace duk wanda yake bin al'auran mutane shi kuma Allah madaukakin sarki zai ba al'aurarsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ko Allah subhanahu wataala ya ba al'aurarsa sai ya tozartar da shi sai ya kunyatar da shi ko da a cikin tsakiyar tsakar gidansa ne ko da a cikin gidansa ne tsakiyar tsakar gidansa Allah madaukakin sarki ya kunyatar da shi haka al'abarin yake idan burin ka bin al'auran mutane ka gano wane abu kaza ka ba mutane labari ka ji daɗi kai dariya wata ran kai kuma wallahi a cikin gidanka Allah madaukakin sarki zai kunyatar da kai Allah ya kiyaye mu saboda haka ƴan uwa ya kasance tsakaninka da ƴan uwanka musulmi fatan alkhairi ne kada ka ba al'aurar su kada ka ci naman su wannan ba daidai bane ƴan uwa daga cikin hadisai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ya gaya mana wata rana suna zaune da na Aisha Allah ya kara mata yarda sai take ba shi labarin matarsa safiya a lokacin safiya bintu huyayyin bata nan matar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aisha take ba shi labari game da matarsa safiya kowace daga cikin su matansa ne abinda na aisha ta ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawai shine hasbuka safiya min kaza wa kaza yace kai amma matarka safiya fa gajarta ta yi yawa yar gajeriya ce kuma abin da ta faɗa haka ne ba kuskure ce ba gajeriya ce sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɓata rai ya ce wallahi kin faɗi kalmar da wannan kalmar guda ɗaya da ta faɗa ya ce kin faɗi kalmar da da za a ɗauki wannan kalmar a jirkita ta a zuba ta a cikin ruwan kogi ma'ul bahar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ruwan kogi teku mai tafiya ya ce wallahi da sai ruwan kogin nan ya juye ya zama ruwan datte da ɗoyi da wari yan uwa mai ta faɗa matarka gajeriya ce kawai shi kenan ba ta ƙara daga haka ba mai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaya mata yanzu idan mun zauna a majalisun mu yan uwa irin wannan kalmar guda dubu ne muke faɗa ashe ita kuma irin wannan kalmomin za ku ga dunai za ta lalata gaba ɗaya ba ruwan kogi ba kenan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaya mata tare da san da yake wa Na'isha aka tambaye shi aka cewa ka fi so a duk duniya yace na Na'isha haka yace wa ka fi so a duk duniya yace Aisha to amma duk da haka da ta faɗi wannan magana bai bata ba sai da ya taka mata birki tun daga lokacin da Aisha take cewa ko kai to labari nake bana yadda an bada labarin wani ne munafincin sa a bayan idan sa bayana Imam Nawawi yake cewa yace shi bai ga wani hadisi da ya kai matuƙa wajen tsoratarwa game da cinna mutane kamar wannan hadisin ba kalma ɗaya kawai da mutum ya faɗa akan wani a bayan idansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da za a sa ta a ruwan kogi da sai ta lalata ruwan kogin dan uwa ka dauka yanzu kalma nawa kake faɗa kan dan uwanka baya nan dubu nawa wanda yayi da wanda bai ba yanzu nawa ne daga cikin mutane uwa suka mai da cin naman mutane a matsayin sana'arsu wani sai ya je ya kai gulmar wani wajen wani mai kuɗi ko wajen wani attajiri ko wajen ɗan sasannan za a bashi kuɗin da zai je cefane a gidansa shine sana'arsa wallahi kullum abin da yake kenan yanzu wannan ya zai da ya zai da laifin da yake ɗaukarwa kansa a gaban Allah ran tashin alkiyama wani aikinsa kenan sai ya je ya kai gulma wani ya lalata wani ya ɓata wani ya ciwo wani mutunci sannan sai kaga ya samu abin da zai ci irin wannan ɗabi'a ta gulma da munafinci yan uwa da kuma giba suna ɗaya daga cikin abin da suke haddasa gaba tsakanin musulmi wanda su kansu musulmi ba san abin da yasa suke gaba tsakaninsu ba saboda mutum ne ya ja zauna a majalisi ya ɓata wani ko a gurin zama ya ɓata wani ya lalata shi shi wanda ake ba labarin daga cikin 'yan majalisar shi ba shi da mu'amala da wancan ɗin amma an zagi wancan ɗin a bayan idansa duk lokacin da zai gan shi da abin da aka ba shi labari akan wancan da shi yake kallon sa da ya gan shi kawai sai rinka ganin ga wani fajiri mara mutunci bai taɓa mu'amala da shi ba fa amma saboda illar cin naman mutane da wancan ya je ya yi ya ɓata shi sai ya ga mutum kawai yana jin haushinka baka sani ba me dalili saboda an je an ɓata ka an lalata ka a gabansa shi bai san ka ba to ɗaya daga cikin illa giba kenan yan uwa daga cikin hadisai da suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda suke nuna mana matsala da illar cin naman yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari a cikin hadisin abu dawuda wanda a sheikh muhammad nasiruddin albani ya ce hadisi ne ingantacce a cikin sahih abi dawuda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace lamma urija bi lokacin da aka yi mi iraji da ni aka kai ni zuwa sama yace mun wuce da ni da mala'ika jibril na ga wasu mutane an sa musu farata na karfa suna yakusan naman kirjinsu da naman fuskarsu suna yakushewa suna ciro naman fuskarsu da naman kirjinsu da hannayensu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya ya jinjina abin yace ya jibril waɗannan kuma suwaye me suka yi haka mala'ika jibril yace waɗannan su ne suke cin humul ladina ya'kuluna luhuma luhuman nas sunan da suke cin namukan mutane wai qa'una fi aradhim suke afkawa cikin mutuncin su suke cin mutuncin mutane suke cin naman su ba sa nan waɗannan shine shine sakamakon da suka fara gani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya nuna masa lokacin da aka yi miraji da shi saboda haka yan uwa wannan ɗabi'a ta cin naman mutane a gaskiya yan uwa mu gaya junan mu gaskiya mun me da ita yanzu ba komai ba kowa kallon ta yake ba wani abu ba ba wani abin da zai ja masa matsala ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shin ko kun san waye matsiyaci yan uwa yake gaya wa sahabbai shin kun san waye matsiyaci sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam wata rayu kuma suka ce malla dinara lahu wala mata ai matsiyaci shine wanda ba shi da kuɗi ba kadarori ba kuma naira aljihunsa da akawun ɗinsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ba ku san waye matsiyaci ba matsiyaci shine wanda ya zo ranar tashin kiyama yayi sallah cikakkiya yayi azumi yayi zakka ya sada zumunci ya bi iyaye komai yayi kuma Allah ya karba sai dai kuma sai a zo da shi wa qad shatama hadha wa qad akala mala hadha wa qad qadhafa hadha ya zagi wancan ya yi gulman wancan ya yi munafincin wannan ya ci naman wannan sai ya ringa ɗauka daga ladan sallarsa ana biyan mutanen da ya waɗancan abubuwan yanzu kullum idan ka zauna mutane nawa kake cin naman su to wallahi sallarka da kai kake ji da ita ta karɓu ita Allah madaukakin sarki zai ɗauka biya wancan ladan da ya biya wancan abin da kai masa azuminka da kai da abin da kake ji da shi na lada shi Allah madaukakin sarki zai ɗauka ya biya wanda ka ci naman sa da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan duk ladan sai ya kare ba a gama biyan mutane ba sai ya rinka dauka kuma daga alhakin waɗancan alhakin su zunubin su sai ya dauko sai ya rinka zubga mutum kuma sai ya dauko zunubin sa yayi zunubin sa ba ya sha giya ya sha giya yayi zina ya ci haramun yayi kaza sai ya dauko alhakin shan giya da alhakin zina sai ya dora ma kai baka ji ba gani me dalili saboda ka ci naman sa karshe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa yutrahu fin nar sai a jefa shi a cikin wuta Allah ya kiyaye yan uwa mai zafi haka idan ka buɗe bakinka za ka yi magana kullum ka rinka kallo idan ba alkhairi bane kai shiru falyaqul khairan aw liyasmut annabi tsira da amince tsara tabbata a garsha ba mafita duk wanda ba alkhairi zai faɗa ba ya shiru yan uwa mu sani cewa yadda addinin musulunci ya haramtawa mai giba ya giba ya haramtawa mai cin nama ya ci naman wani haka aka haramtawa mai sauraron giba ya zauna yana sauraron giba shi ma lokacin da kuka zauna wani yake faɗar aibin wani ko yake faɗar wani abu na wani don kushe shi ko don ɓata shi to kai da kake saurare kai ma kana tare da shi wajen laifin sai dai idan ka yi abin da za ka iya na farko shine ka hana shi lallai ka hana shi a shiga wani zancen daban a bar wannan zancen idan ya ƙi haduwa ya ƙi ya daina to dole ne ka iya kautar da zancen da wani zancen daban idan nan mayaki to dole ne ka tashi ka bar wajen idan duk ka ki ka zauna ya ci gaba da faɗa ko a zuciyarka kana ji baka so to kai ma ka shiga ciki da shi da yake cin naman da kai da kake saurari duk Allah madaukakin sarki sai tattara ku ya baku alaki iri daya Allah madaukakin sarki ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi duk lokacin da kaga ana kutsawa a cikin ayoyinmu ana saban Allah ana yin abin da bai dace ba to fa a'rid anhum ka tashi ka bar wajen ka kauda kanka kada ka zauna tare da su Allah madaukakin sarki ce fa in ma yunsiyannaka shaytan idan shaydan ya mantar da kai kashe afa kaga fala to fala ta ƙa'udu ba da zikira ma'al ƙaumin zalimina da zarar ka tuna kai sauri ka istighfari ka tashi ka ba wajen amma zaman ka da kasancewa tare da su da ci gaba da zama da su yarda ne da abin da suke kai masu Allah madaukakin sarki ya kama ka baka da uzuri wallahi shi sa dole ne duk inda ake cin nama mutane kada ka zauna a wajen idan zaka iya hana ka yi nasiha amma yanzu a cikin halin da muke ciki zaka yi bakin jini da an ɗauko zancen wani ka ce kai jama'a da Allah a bari wannan babu kyau to za ka bakin jini za a daina zama da kai da ka zo a ce malam ba za ka iya baka tashi gaba wajen mana dole ne sai ka zauna to sai ka yi bai kenan sai ka zauna a ci gaba da kai a'a idan ka zauna aka ci gaba da kai wallahi kai ma kai tarayya kai musharaka a cikin alikin da za a ba su da kai da su ɗaya ne wata ayar Allah madaukakin sarki cewa innakum idan mithluhum innakum idan mithluhum kuma da kuka zauna kuke tarayya da su a cikin wannan abin da suke faɗa ko da ba ku yi kun zamto ɗaya daidai kuke shi sa uwa magabata na gari sun nuna mana ishara sun nuna mana misali mai kyau wajen mu'amalantar abin da ya shafi a giba akwai ibrahim bin adham allah ya masa rahama ɗaya daga cikin magabata an gaice shi wata walima ya je walimar sai masu walimar suke tattauna ga wani mutum guda ɗaya wanda baya cikin su suke cewa wa innahu thaqilun kawai abin da suka faɗa kenan innahu thaqilun wani ya fiye nauyi wallahi kowa ya zo ya bashi shikenan Ibrahim bin Adam ya kada kai yace ai ni na jawo kana da nazo inda ake cin naman mutane ya tashi ya fice aka ce sai da ya kwana uku bai ci abinci ba yana kuka saboda ya halici inda ake giban mutane Al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama wata rana wani mutum ya zo ya ce masa na ji labari kana gibata ya ga Imam Al-Hasan al-Basri sai Imam Al-Hasan al-Basri ke ga masa cewa ai kai kayi kadan in hukunta ka akan ayyuka na nagari abin nufi kayi kaɗan me da kai wanda za ka shiga cikin ayyuka na nagari ka ɗebi abin da ka ga dama ya ce kayi kaɗan ne maka haka da idan na gibar ka kamar na ɗauke ka ne na ɗora ka akan ayyuka na na lada na ce ka ɗebi abin da ka ga dama ce kai baka isa ne maka haka ba haka nan ɗaya daga cikin magabata abdullahi bin mubarak yake cewa da a ce zan yi munafincin wani zan yi zan ci naman wani ya ce to wallahi da babana da babata su zan fara cin su zan fara cin naman su aka ce me yasa ya ce saboda su suka fi cancanta da kyakkyawan aiki na ‘yan uwa wannan zance ne na hikima saboda duk mutumin da ya cancanta ka bashi kyakkyawan aikinka babu wanda ya maka hidimar da suka wuce mahaifanka to duk mutumin da ka ci namansa kyakkyawan aikinka kake ɗauka kake bashi a bagas ya ce to da inda zan ci naman wani dan na san aiki na kyakkyawa nake bashi ya ce to da cin naman mahaifina da mahaifiyata zan je in fara dan kyakkyawan aiki na su fara zuwa zuwa gare su to amma dan me mutum yana gida ka rinka ɗaukar kyakkyawan aikin kana bashi ka rinka ɗaukar kyakkyawan ladan ka kana bashi akan me shi sa ɗaya daga cikin halifofi a Abdulmalik bin Marwan na Banu Umayya wani mutum ya same shi da shi da fadawansa ya ce ya halifa ana so mu ɗan yi wani sirri sai wa fadawa nasa ishara ya ce ku fita da suka fita mutumin ne matso dab da shi zai fara magana kenan ya ce dakata ya ce abu na farko kada ka yabe ni don na fi ka sanin kaina da kaina ba na son yabo ya ce abu na biyu kada ka yi min karya don ba na yin afuwa ga wanda yake makareci ya ce abu na uku kada ka yi min gulmar kowa kada ka min zancen kowa don ba na sauraron munafiki mai gulma sai shi wancan mutum ya sun kuyar da kai ya ce ya halifa za ka bani izini na fita ba shi da abin faɗa shi kamin izini na fita da Allah ya ce fita in ka ga dama yan uwa da a ce haka muke wa masu kawo mana gulma da Allah za gulma ta rinka yawa a cikin mu fatar gama a cikin ba duk wanda zai zama ka gulma ka kushe shi ka gwale shi kada ka bashi dama amma wani har kuɗi yake baro aji ajiyo mai gulma kuɗi yake baro aji ajiyo mai gulma mai wane yace mai wane yake aikatawa mai wane yake yi da sauransu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata irin rayuwa muke ciki yan uwa yan uwa mu sani cewa a gurguje tare da cewa gulma haramun ce cin naman mutane haramun ne amma akwai lokacin da malamai suka ce babu laifi za ka iya zance mutum ko baya nan idan ɗaya daga cikin abubuwan da za mu ambata ya kama daga ciki suka ce akwai attazallum shi da mutum ya zalunce ka idan ya zalunce ka ya ci haƙƙinka ya ƙwace maka wani abu ya danne maka wani abu to akwai buƙatar ka kai shi ƙara ko wajen 'yan sanda ko wajen alƙali don a karɓa maka abinka to babu laifi idan ka je ka gaya wa alƙali cewa wane ya zalunce ni ya ƙwace min kaza baya na kai maganar amma abin da kai wannan ba laifi bane don neman haƙƙinka ka je yan uwa fahimci wannan wannan baya cikin abin da Allah madaukakin sarki ya haramta saboda neman haƙƙinka ne wannan baya cikin cin nama daga cikin yan uwa akwai al-istana ala taghyiril munkar shine taimaka wajen kawar da abin da yake na munkari da taimakon wanda yake aikata munkarin a dawo da shi kan daidai misali mutum ne an tabbatar da cewa mutum banza ne na aikata wani abin da ba daidai ba akwai wani wanda idan an gaya wa zai iya tsawatar masa kuma ya daina ko babansa ko wani nasa wanda ake gani ya isa da shi babu laifi ka je ka samu baban nasa ka gaya masa cewa wani yana aikata irin aiki kaza da kaza a ja masa kunni wannan ba munafunci ke ba kamar yadda shi kuma wanda wanda ake gayawa din ko kuma wanda aka ji aka yi karar tasa babban abin da yake kallon wannan shine kai masa munafunci amma kai da ka iya faɗa a lokacin kai ne kai laifi saboda haka wannan shi ma baka gulma ba matukar ka je da niyyar a gyara ne yan uwa daga ciki akwai neman fatawa zaka zo fatawa wajen malami ka bashi labarin cewa babana ya min abu kaza ko tsakanin da matata akwai abu kaza ko tsakanina da wani akwai abu kaza ka ba shi labari shi ma wanda ba ba kai munafincinsa ba neman fatawa shi ma na ɗaya daga cikin abin da malamai suka cire shi daga ciki yan uwa daga ciki akwai neman shawara ko dai za ka yi wata mu'amala da mutum ta kasuwanci ko ta haɗa za ka haɗa surukantaka da shi za ka ba shi aure to babu laifi idan mutum ya zo ya same ka ya ce da Allah wane ne ya zo neman auren ‘yata ko wane ne zan ba shi ‘yata da Allah ina so in ji halin sa yake to babu laifi ka fito duk abin da ka sani ka gaya masa ba munafunci kai ba abin da abin da malamai suka ce shine ka gaya masa iya abin da zai lalata tsakanin iya abin da yake da alaka da auren kada kada ka shiga cikin cikin mutuncin sa kuma abin da ka san yake da alaka da aure shi zaka gaya masa wannan shi ma dole ne idan ka kika faɗa shi ma ka ci amana a lokacin dan duk wanda ya zo ne mushawara ka a lokacin to ya amince maka ne haka nan mu'amala ce ta kasuwanci za ku yi da mutum ka tambaya da Allah wane ya yake a bangaren kasuwanci shi kuma wanda aka tambaya din ya san shi to dole ne ka faɗa mai amana ne kada ka samu matsala a'a ba shi da amana kada ka yi mu'amala da shi wannan dole ne ka faɗa wannan shi ma baka yi munafincin sa ba daga cikin yan uwa akwai at-ta'rif idan mutum ya shahara da wani irin suna na musamman da aka fi sanin sa da shi to babu laifi ka faɗa domin ta'arifi domin neman sanin sa wannan babu laifi kamar mutum ne ana ce masa misali ana ce mutum gurgu ko makaho ko wasu sunaye irin waɗannan ne babu laifi ka ambace shi malamai suka ce da za ka ambace shi da wani suna da wanda ba wannan ɗin ba da shi ne abin da shari'a ta fi so amma dai mu sani cewa akwai guraren da shari'a ta keɓe ta ce su idan an ambaci su an ambaci mutum ko da a bayan idan sa wannan ba gulma bace Allah madaukakin sarki ya samu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid أقوم إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد